shekara ta 1445 uku ga watan sha biyu shekara ta 2023 miladiya darasi na 64 darasi na 64 a cikin wannan littafi na raudatun nazir wa dunnatul munazir fi usulul fiqh aiki da hadisin mutum daya riwayar mutum daya ko mutum biyu wasu sun tafi akan ba za a yi aiki da hadisi ba sai ya zama mutawatiri to shine malam yake mai da martani cewa ba zai yiwu ba ya saba wa ka'idar shari'a da irin abin da ya tabbata na sahabbai sun yi a aikace ya kama da kisa abubakar da umar da usman da aliyu duka yanzu sai ke kama da kan sahabbai ɗaya bayan ɗaya مالك يتي ورجع ابن عباس الى حديث ابي سعيد بالصرف ابن عمر يا canja ra'ayi kuma ya karbi ibn abbas ne ko ibn umar ibn abbas dangane da halatta riba al-fadl wanda nayi bayani jiya ya koma kan riwayar abu sa'id al-khudri rahimahullahu ta'ala ba a yin cinikin dinari da dinari wani ya fi wani nera da nera wani ya fi wani saifa da saifa wani ya fi wani amma fa'iza talafatil ajinasu fa bi'u kaifa shi'tum annabi ya ce in jinsin su ya sha bamban kudin ba iri ɗaya ba ne ba na ƙasa ɗaya ba ne to ku yi ciniki yadda ku dama shi sa za ga a ba da dala ɗari ɗaya amma a karɓi dubu ɗari saboda lalacewa ta najeriya amma da kyanta kamata yi dala ɗaya naira ɗaya dala ɗaya naira ɗaya dala ɗaya naira ɗaya dala ɗari naira ɗari wannan shi ne fa daidai da za a dawo a rayu a haka da mun more to amma mun lalace kudinmu sun lalace haka da yake tafiya wabnu umarin ila hadisi rafi ibn khadij fil mukhabara shi ma ibn umar ya ya dawo ya canja ra'ayi ya hau kan fatawar ko hadisin rafi ibn khadij akan mukhabara wanda mun yi bayani akan mukhabara nau'i na noma a cikin muwadda yace wa kana zaid bin sabitin yara Allah تصدر الحائض حتى تطوف فقال له ابن عباس رضي الله عنه سل فلانة الأنسارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لا وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت babban sahabi zaid bin sabit yana da ra'ayi a da cewa mace mai haila la tasdur ba za ta tafi gida ba as-sudur ana annufin annufur ana annufratu ba za ta fita daga makka ba mai haila in haila ya zo mata ba za ta fita daga makka ba sai ta yi dawaful wada'i dole wannan shine ra'ayin zaid ibn sabit saboda annabi ya yi umarni cewa lallai mutum ya zama abu na ƙarshe da zai yi a ɗakin Allah in ya gama umararsa ko haji ya yi ɗawafin bankwana abu na ƙarshe abin da ake an je makka ɗawafin bankwana za ka yi zagaye guda bakwai kai sallah raka biyu kai wa Allah godiya shikenan ka dawo gida ka tafi airport to ya labarin mace mai haila yau za ta tafi kuma jinin al'ada iya yanke mata kuma ba a yin dawafi da haila shi kam zaidu ya ce sai ta jira ibn abbas ya ce ba haka bane amma ka je ka tambayi wance salfulanatul ansariya ka tambayi wace ashe wancan nan ummu sulaim ne سهلة بنت ملحان ابن خالد الأنصارية كتنبيت تشوى هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لو كتندا تزو الآداء يزو متى ذات قوم مدينة تزو umra annabi ya ce dole sai ta yi ko dole sai ta zauna ta yi wannan dawafi fa akhbaratu ta bashi labari faraja zaidun yadhaku sai zaidu ya koma yana dariya wa qala ibn abbas sai ya ce wa ibn abbas ma araka illa qad sadaqta lalle ina ganin abin da ka faɗa gaskiya ne ashe ba sai ta yi ba wannan yana nuna ashe ya sauka daga fatawarsa ya koma kan fatawar ibn abbas ba kabar wahid bane wannan ai labarin mutum ɗaya ne labarin hadisin shine bai umarci mace mai haila ta yi dawafi ba daga nan malaman fikihu suka tafi akan cewa dawaful wada'i saboda kuna yin karatu kuna ba da fatawa duk macen da take mai haila babu dawaful wada'i akan ta an ɗauke mata ta tafi gida kawai amma ni da kai dole sai mun yi wal akhbaru fi hadha hadisai akan wannan ma'ana aikin sahabbai bi khabaril wahid aksar min an tausa ba za a iya ididdige su ba wato da wahala ka samu littafin da aka hada bayanai akan hujjar aiki da khabarul wahid irin wannan rauda da ya kawo hujjoji masu ƙarfi da haka lallai ana aiki da alkhabar wahid wattafaka tabi'una alaihi tabi'ai sun yi ittifaki akan karban hadisin khabar wahid aidan wa inna ma hadasa al-ikhtilafu ba'dahu aini ya faru mutane suka kasu kashi-kashi bayan tabi'ai sun shuɗe wasu suka bi malhajin sahabbai da tabi'ai fi kabuli khabaril wahidi kenan wal amal bihi wasu kuma suka ce sun saba ba za su bi ba to ga wani itiradi wani zai iya cewa fa in qila la'allakum amilu bi asbabin qaranat hadhihi al akhbar la bi mujarradiha wanda zai ce eh an yadda sahabbai sun yi aiki da khabar wahid amma akwai wasu sababbai ne da in aka hada su da waɗannan hadisai zai ƙara musu ƙarfi ba iya hadisin suka yi aiki da shi ba sababban da suke kewaye shi shi yasa suka yi aiki da khabar wahid wai wannan su ake dai a dai da mu dai baya kama annahum akhadhu bil umum sun yi riko da umum in an ce am shine magana gaban biya wa amilu bi sigatil amri wal nahyi sun yi aiki da sigar umarni da hadi wa lam yakun dhalika nassan sarihan fiha wanda ba nassi ne sarihi ya fito yace ayi ba abinda ake nufi kalmar abu kaza am ko khas ko umarni ne kaza ko hani ne kaza ai ba nassi ne karara ya zo daga Allah ko daga annabi ya tabbatar da waɗannan sunan lakin ba fahimta ce amma sun yi aiki da shi to ga amsa in ji ibn kutaba ƙulla sai mu ce قد سره بأن الأمل بالأخبار أي سني سراحة أي سني بياني دلا دلا akan aiki da hadisai al'ahad a karan kansu ba tare da wata ƙarina ko wani dalili na wajen a tsurar hadisin khabar wahidin da shi aka aiki saboda faɗin umar laula haza la qadaina bi ghairihi da lokacin da aka mai labari a cikin matsalar diyatul jalil ko diyar wanda ya kashe mace da da ciki ko kuma ya ya daki mace ɗan ya mutu ita bata mutu ba ka gane wani ne ya bawa mace kashi ashe mai ciki ce da ka ita tana raye amma ɗanta ya mutu to wannan ɗa ne bai zo duniya ba ballanta a ce mutum ne cikakke ai sai aka ce zai ba da gurra mai gurra an fasu shai min malihi duk abin da ya fasa da a cikin dukiyarsa ita za a ɗauka a kwace idan yana da mota wacce take da mugun tsada sai a ɗauke ta a ce ita ce diyar wannan yaron in yana da wani kamfani ko gida da ya fi wannan shi za a ɗauka umar ya ce gaskiya da ba don an gaya mu wannan hadisin annabi ya yi umarni da shi ba da ba da shi zan yi hukunci ba to kaga wannan ya nuna ashe bi khabaril wahid din yayi aiki wa raja'a as-sahabatu ila hadisi aisha ta fil ghusl kamar yadda sahabbai da yawa sun dawo kan ainihin wato a aiki da hadisin na aisha da yake magana akan wato yin wanka wabda umar ila hadisi rafi umar ma ya dawo kan hadisin rafi duk wannan yana nuna mana cewa sahabbai suna aiki da akhbarul ahad bi mujarradi zawatiha farqat kuma ba su tsaya ba wajen karban wannan hadisai wai sai an kawo musu wasu joji a waje wa taqdiru qarinatin wa sababin wa menene و وعملوا بصيغة الأمر ولا أوكي وتقدير قرينة وسبب ها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة يوا قدر مقرد شيء واسي أن سامو قرينة ودي دليل أو جكو ودي سببي كافن أي أيكي da hadisin yace kamar kaddarta samar da dalilai ne kuma tare da nasi bayan ga nasi kuma sai a nemo wani dalili a waje ai ba a yi wal akhbar al mutawatira wa dhalika yubtil jam' al wa tujmi' al jami' al adillati wannan kuma zai lalata dukkan wato ainihin dalilai da suka zo abinda ake nufi sahabbai da tabi'ai sun yi aiki da al akhbar al ahad li zatiha ba tare da amfani da wata karina da ta kewaye su ba ba tare da kuma wani sababi ko na ba idan da an ce ba za a yi aiki da akhbarul ahad ba sai an samu wujudu qara'in to gaskiya wannan yana nuna cewa ba za a dauki nassin qur'ani ko sunna ba ai aiki da su sai da waɗannan qara'in din wannan kuma zai bata mana abubuwa da yawa da cikin addini wannan duka raddi ne malam yake yi dangane da wato waɗanda suke kore aiki da khabar ahad wa amal umumu wa sigatul amri wal nahyi magana akan a'am da sigatul amri wal nahyi fa illaha sabitatun yajib al akhdhu biha abu ne tabbatacce a shari'a kuma dole a aiki da shi walaha dalalatun zahira suna da dalilai waɗanda sun fito fili an samu bautawa Allah shine to obidina an samu bauta wa Allah da aiki da awamiru shar'i da wahiha abubuwa na umarni da hari bi muktada da abin da suke nufi ai bi muktada addalatin zahira kiran wa amalihim biha aikin sahabbai da al'amru da allahi dalilul ala sihhati dalalatiha dalili ne akan ashe abinda umarni yake nuni abinda hali yake nuni ya inganta ai aiki da shi fahiya ka matsalaci na ai daidai yake da wannan matsala ta muta bauta wa Allah da khabar wahid bi mujarradihi shi shi kare wa illa ba an karaha man la yu'taddu bi khilafi wadanda suka musanta aiki da khabar al-ahad ko kuma aiki da siyagul umur da al'amur wallahi ba a irga lissafi ba a sa su a lissafi a wajen saɓani wa a tazaru bi annahu lam yunqal anhu wai sun ba da hanzari cewa ai ka taɓa jin sahabi ya ce kaza umarni ne kaza hali ne wannan matsalolin usuli kenan al'amru al-nahyu kaza kaza muktazal adilla ai ba a ciro daga gare su ba fi sigatil amri wal umumi tasrih ba a fito da zance aka sarraha shi aka ce daga sahabbai ba da haka idan ba a nakalto daga gare su ba yana nuna cewa babu aiki da wannan zahiri na umumi da amri da nahayi ballantana ba ya zama to dalilin za a bauta Allah da shi wannan ra'ayi ne fa'in kila wannan wani itiradin kenan wannan itirad ne ga waɗanda suke cewa ba za a bauta wa Allah da hadisin mutum ɗaya ba suna so su yi inkari abinda jumhurin malamai suka yi wato wato istidlali da shi cewa ai jami'u sahabati sun tafi akan kabuli akhbar al-ahad sai suka ce faqad taraku al-amal bi akhbarin kaseera wani ne sai zo yace ai an samu sahabbai sun kisi aiki da wasu hadisai masu tarin yawa da akan abubuwa da suka faru falami yakbalin labi sallallahu alaihi wasallam khabarar da ya daili to ga wata matsala don mu nuna muku in ji su waɗannan fafhasin sun sake dawowa ba wannan maganar cewa sabai sun kisi aiki da hadisai da yawa fa ba kawai itiraz ne suke faɗa ne yawwa in ka gaba su yi aiki da hadisi ba akwai dalili to yanzu ga sai ya yi ƙari a cikin sallah a yi rage kai ko? ko a zahar ko la'asar yi assalamu alaikum a raka ta biyu kowa ya shiru bai ce mai komai ba allabi ya tashi daga inda ya sallah ya tsallaka ya je abud wata fila a masallaci ya je ya zauna sai zuliya daidai wani mutum mai dogayen hannu guda biyu kun san asali wannan an ce da shi zuliya daidai ne saboda shi hallayensa daban ne suke da sauran mutane shi hallayensa zankala zankala ne dogaye wasu ka ce a'a hannun ne in ya miƙe haka ɗaya ya fi ɗaya kuma ba karewa ya ba komai ba kun san asali ka'ida yadda Allah ya mutum iya tsawon kafarsa iya tsawon hannunsa shi ne ai zai baka in ka sunkuya haka za ka kai daidai inda za ka da za ka sunkuya ka sa yatsinka ka sunkuya haka to bayan zai daidai saboda me tsawon hannun da tsawon kafan ɗaya ne to shi ne ka'ida to amma shi nasa ba haka bane shi yasa aka ce da shi zulliya daini mutum ne jarumi kwarai da gaske a cikin sahabbai ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi kamar yadda kuka karanta hadisi ya ce ya rasulullah a nuqisati salat am nasita ya annabi an tauye sallah ko mantu aka yi annabi ya ce lamtun ƙaswa lam'ansa ba a rage sallah ba ma'ana ba a yi min wahayi ce an rage sallah ba kuma ni ban yi wata mantuwa ba tofa zulidin ya ce ba a rage sallah ba kuma baka manta ba sai fara tuhumar shi kansa tunaninsa ya ce kai bala inna ba'da zalika kad waqa ce ya rasulullahi ai ko lalle ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya faru a gare ka ko dai ka yi mantuwa ka mai da sallar azhar din nan raka biyu ko kuma Allah ne ya turo ya ce kame da azar raka biyu abin da yasa annabi ya ce yayi assalamu alaikum ba wanda ya mai tasbihi har ya tashi daga inda ya sallah ba ya je can yana zikirinsa to shi ne wanzan Allah ya ce to ya juya kan samu ya ce a haƙƙun ma ya ƙulu zulenai shin abin da zulenai ya faɗa gaskiya ne ya tambaye su don a daɗa ƙarfafa maganar zulenai suka ce eh kad sadaka zulenai ya rasulallah lalle zuliya daini yayi gaskiya ai sallan nan yau ne raka a biyu kamar da ya manzo Allah ya tashi ya zo ya kabbara sallah aka yi raka a biyu aka gama ya yi sujada badi fikin hadisin yana nuna mana ashe ba kowace magana ce a cikin sallah take bata sallah ba ai duk wannan tattaunawa da aka yi gaba ɗaya a cikin sallah ake yi da tambayoyi nan da tambayar da annabi ya yi da sahabbai da suka ba da ansa da maganar zuriya daidai da takawa da ya je gurin annabi duka a yi kwarai da gaske ya tashi ya yi sai ya yi ba'adi to su anan malaman suka ce da ana karɓan khabarul wahid labarin mutum ɗaya me yasa sai da annabi ya nemi shaida suka ce ba ma wannan ba abu musal ash'ari ya taba zuwa gidan sayidina umar ya yi mai sallama ɗaya ya nemi izini ɗaya ya nemi izini ya yi sallama umar bai fito ba ɗaya biyu uku umar bai fito ba kawai sai ya juya ya tafi da shi ya yi tafiyarsa umar ya fito ya ce ba ɗazun nan na jiyo sautin abu musa ba a nan gidan aka ce eh kwarai ya umar ya ce ina yake suka ce ya yi sallama ya sallama ya gaba ka fito bai juya ya tafi ya ce yaya zai fito da ni daga gida kuma ya tafi ya ji umar zaki ai sai sa a nemo mai abu musa aka kira shi ya ce kai yaya haka kasan shi damu umar abawansa abu sa'id ya ce ranka daɗe ya umar na yi sallama na yi sallama baka fito ba kuma ni na ji annabi ya ce duk wanda ya je gidan wani ya nemi izini ɗaya biyu uku ya yi sallama ɗaya biyu uku ba a wuce uku in bai fito ba ka juya ka tafi to lokacin da annabi ya yi bayanin wannan hadisin umar baya nan umar ya ce a ina ka ji wannan hadisin abu sai ya ce annabi ne ya faɗa abu musa kai ya ce umar ya ce da shi ko ka kamun shaida ko sai na maka shagen duka yau ya daga mai sanda abu musa ya tafi wajen sahabbai iya ta rawar jiki ya tsorata ya ce da allah wa zai taimaka min waye jiwo hadisi na lokacin da annabi ya gaya mana wannan hukuncin akan sallama cewa duk wanda ya waɗan uwan sallama sau uku in bai fito bai tafi sahabbai suka ce wai me faru kake wannan tambayar ce wallahi daga gidan umar nake ya ce in ban kawo mai shaida ba sai ya daka ni suka yi ta dariya suka yi ta dariya suka ce to bari mu samu karamin sahabi a cikin mu abu sa'id al-khudri a lokacin shine yaro a gabansa annabi ya faɗa aka ce abu sa'id je ka raka abu musa gidan umar ka ce da shi tare da kai a gabanka annabi ya faɗi wannan hadisin cewa duk wanda izo yi sallama a gidan wani ɗaya biyu uku ya juya fa ya tafi fa in ka ƙara da hudu ka saba Allah malamai na masu sharhi na wannan zamani suka ce haka waya ma yake ai waya ma neman izinin kai magana da mutum ne in ka danna kirir kirir kirir kirir ɗaya bai ɗauka ba har ta tsinke ka dan jira can an jima ka da ƙara kirir kirir kirir kirir kirir bai ɗauka ba ka dan saurara in ka ƙara na uku bai ɗauka ba to ya isa kaka sake bugawa saboda kar ya zama cutarwa da iz'aj wala Allah bai da lafiya watakila bacci yake yi watakila wayar caji take yi watakila akwai yaro a ɗakin yana bacci watakila yana tare da iyalinsa watakila yana cikin karatu watakila yana cikin uzuri abu sa'id khudri ya zo ya ce ya umar ai kaji kaji kaji umar ya ce allahu akbar ya ce ba abin da ya shagantar da mu ilimi in ban da tafiya kasuwa da neman abinci ya ce daman lakan je kasuwa wani lokacin nemo abokina a madina ya je shi kuma ya karbo ilimi to ranar da aka ba da hadisin da lalle ba na wanda yake nuna hatta su umar suna zuwa su nemi da kansu kaga dai karewar imani ko kaga karewar tawakkali ko to ashe ba laifi bane mai addini mai da'awa mai karantarwa ɗalibin ilimi in aka ga yana zuwa kasuwa yana neman abin da zai rufa kansa asiri ta inda za ka samu hanyar da za ka samu taro da kwabo je ka kai kowa da amma mutum ya zauna ya ce wai dan shi mai ilimi ne yana jiran sadaka ba wulakanci a rayuwa irin karɓar sadaka je ka fafata ka nema in aka kawo maka baka roƙa ba Allah ne baka sai ka karɓa amma ka ce saboda ilimin ka barin ka riƙa roƙo ai ina aka ce saboda kai mai ilimi ne ka ƙi ka je ka nemi abin da za ka ci sai ka raba lokacinka in mutanenka sun ɗauki nauyinka alhamdulillah ba su ɗauka ba tafi gonarka tafi makarantarka buɗe shagonka je kai sana'arka in dai umar zai tafi kasuwa ya yi aiki ya nemo banga dalilin da mutum zai zo ya zauna kawai yana jiran sai dai a je a kawo masa ba wannan ya saba wa fa mu da da'awar mu ya ku yan uwa shabab kowa ya rufe ido ya duba ya ga me zai yi shi yafi maka matsayi shi yafi maka kima ko zuwa suka yi suka baka limanci ko wani abu watarin suka kore ka baka da matsala kana da inda zaka je kar ka yadda su fahimci cewa wai kai da wannan abun ka dogara nawa ne ma za su baka alimancin da kake ko karantar wanda kake ko nawa ake bayarwa nawa za a baka ba wani masallaci da zai iya daukar nauyinka ko wani mai da'awa da zai iya kula da kai babu shi wannan a wasu kasashe ana yi amma dai banda mu nan Afirka a Najeriya da aka kawai ka je ka buga dama wannan aikin na neman aljanna ne ka nemi duniyarka wala tansa nasibaka minad dunya kuma ka zo ka nemi lahira amma ka kashe zuciyarka a to yanzu a nan gurin abinda zan tsaya a kai su waɗannan malaman cewa suka yi ai wannan duka yana nuna cewa ba a karɓar habarul wahid ba ga abu musan ashari ya gaya umar hadisi ba ya ce a sai ya nemo shaida to wani sace insha Allah za mu fafata akwai amsa fa duk akwai eh ba wai mun tafi akan haka mun yadda bane ba akwai amsa akai